الحمد لله الحمد لله العليم الحكيم المتف- المتفرد بكمال الجلال والتعظيم شرع لعباده الشرائع أحمده تعالى وأستغفره أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم عباد الله إن من أعظم شرائع الله تعالى المليئة بالحكمة وكمال العدل أحكام النكاح والطلاق إنها أحكام تتصف بكمال العدل وشمول الإنصاف تنتظم بها مصالح العباد فيما يخص العلاقة الزوجية والحفاظ على الأبضاع لذلك وصفها الله تعالى بأنها ميثاق وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وهذا الميثاق سمي غليظا لتأكده ووجوب الوفاء به وإن التهاون فيه يعرض المرء للعقوبة الشديدة كيف لا وهي أحكام تتعلق بإفضاء بعضنا إلى بعض وبإفشاء الأسرار التي لا يطلع عليها أحد إلا الزوجان وبإيجاد روابط وأواصر هي أقوى الروابط التي تربط بين بني البشر وهي أواصر القرابة أصولا وفروعا ومصاهرة أيها المسلمون شرع الإسلام أو إن شريعة الإسلام شرعت ما يسبب استمرار هذا الأكس وديمومته ولذا أمر الزوج بالصبر على ما يستطيع الصبر عليه من أخطاء المرأة في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وأخبر أن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وأمر أن تستمع أن تستمتع بالنساء وأوصانا بهن خيرا فقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنها خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه وهذا الأقص استبيح بكلمة الله كما قال صلى الله عليه وسلم وأخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya kamar kullum mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu aikata abin da Allah ya umarce mu da shi mu nisanci abin da Allah ya hana wannan shine ma'anar takawa bayan haka ya ku bayan Allah mu sani cewa daga cikin mafi girman shari'o'in Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke a cike da hikima da kuma kammalallen adalci daga cikin waɗannan hukunce-hukunce akwai hukunce-hukuncen aure da saki lalle waɗannan hukunce-hukunce hukunce-hukunce ne waɗanda suka siffantu da adalci kammalalle da kuma yalwataccen bin tsari wanda tsari da kuma maslahar bayi suke tattaruwa suke jeruwa suke tafiya daidai cikin abin da ya shafi alaƙa tsakanin miji da matarsa ko miji da matansa da kuma kiyaye farji da bin dokokin da Allah ya shar'anta dangane da irin wannan zamantakewa wadda aka ɗora ta akan tsari don haka ne ma shari'ar musulunci ko in ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan alaƙa da cewa mitaki ne alƙawari ne yarjejeniya ce shi aure ana yin sa ne domin a ƙulla yarjejeniya ta zamantakewa bisa yardar shari'a ta a ba da haƙoƙi miji ya ba matarsa haƙoƙinta mata ta bai wa mijinsa haƙoƙinsa wannan alƙawari kamar da Allah maɗaukaki ya kira shi a ƙur'ani ya kuma siffanta shi da cewa mai kauri ne mai ƙarfi ne mai kuma tsanani ne wa akhadna minkum mithaqan sai siffanta shi da ghaliba in an ce ghalib abu mai kauri mai ƙarfi mai tsanani dan a nuna mana cewa wannan abu ne babba mai muhimmanci ba abin da za a yi sakaci da shi bane a mai da shi abun wasa saboda me saboda wannan alƙawari na auratayya ya kunshi abin da ya shafi hukunce-hukuncen da suka shafi alaƙar junanmu da junanmu abin da ya shafi sirri sirrin da babu wanda yake saninsa in ba miji ba dangane da matarsa sirrin da babu wanda yake saninsa in ba mata ba dangane da mijinta bai kamata a ce wannan alaƙar ta zama wata mai rauni wata alaƙa ce sako-sako wadda kawai daga mutum ya buci iska zai iya tankaɗe ta nan ta faru ta ƙare a gama da ita rana guda wajibi mutum ya sani aure ana yin sa ne don a riƙe ba ana yin sa ne don a tarwatsa daga mutum ya aura kwana ɗaya kwana biyu ya ɗanɗana abin da ya ɗanɗana shi kenan sai ce to a watse mana mutum ya koma auri saki saboda rashin sanin haƙoƙin zamantakewa na aure saboda sanin rashin sanin darajar mata shi yasa haramun ne a yi sakaci da wannan lamari a ɗauke shi abin wasa a'a wajibi ne a ɗauke shi da tsanani da ƙarfi ba da wasa ba kamar da Allah maɗaukaki ya siffanta shi sannan kuma wannan alaƙa ce wadda take da wani sababi da yake haifar da duk wata alaka da ɗan adam yake samu da ɗan uwansa ɗan adam a wannan rayuwa ta wannan alakar ake samun ƴaƴa ƴaƴan nan su zama ƴaƴanka kuma ƴaƴanka sannan kai ɗin ka zama surikinsu kai kuma dama ɗan wani ne ita ƴar wani ce don haka da haka al'ummar annabi adam take yalwata take ƙaruwa take faɗaɗa wannan alakar kuwa bai kamata a barta abin wasa ya zama kawai faruwarta karewarta ba karewarta nan da nan daga an fara wannan duka bai kamata ba ya ku bayan Allah mu sani cewa shari'ar musulunci ta shar'anta abinda zai sabbaba aure a ƙulla shi kuma ya dawwama kalmar saki da rabuwar aure a warid ne baƙin abubuwa ne da sukan gitta ba a son su a cikin alaƙar aure babu wanda ya biya sadaki ya kashe kudin aure ya yi gyaran gida ya yi abin da ya yi duka da kayan aure da sauransu za a ce kuma ya yi don washe gari daga an kulla aure washe gari kuma a ce an saki mata aure ya lalace aure ba a yi shi don haka ba don haka ana yin aure ne don ya dawwama don haka aka umarci miji ya zama mai haƙuri akan abin da mata take masa duk mutumin da ba zai iya haƙuri da halin mata ba to lallai ba zai iya yin aure ba bal ya fi masa alheri ma ya zauna haka ba tare da ya yi auren ba amma da sharaɗin ya kiyaye kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi ingantacce la yafrak mu'minun mu'minatan kada mumini namiji ya ki ya kyamaci a zuciyarsa ya ji yana ƙiyayya da mumina mata mata wato mace wadda take mumina ana nufin matarsa kada ya ƙita in kariha minha khuluqan radiya minha akhar in ta aikata masa wani abu da baya so ko akwai wani hali nasa da yake mata baya so to ya duba sauran halayen da yake so a halayenta sai ya so ta domin waɗannan halayen ba a san mutum ya ƙi matarsa ko saboda tana masa wani abu to ya rika kallo sauran abubuwan alherin da take masa ya so ta saboda waɗannan in ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da zai zauna da mace a ce ɗari bisa ɗari komai ta ne masa daidai babu wannan ɗan adam ɗin ba a yi shi ba tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta wanda ya fi kowa kirki wanda ya fi kowa ba da haƙƙi ga mata wanda ya fi kowa tausayi to shi ma an ɓata masa a gidansa kuma ya yi haƙuri don me kai ba za ka yi haƙuri da ɓacin rai da za ka samu daga matarka ba in dukkan ɓacin rai in ya taso maganinsa shine ka jawo igiya ɗaya daga cikin igiyoyi guda uku da suke aljihunka na saki ka yarfa ta ka ce an rabu da wannan in haka ne to aure kuwa ba zai daɗe ba don haka ya ku uwa musulmi aure an yi ana kulla shi ne ba dan ai saki ba ana kulla shi ne dan ya dawwama Allah madaukaki ya ba mu ya ba mu izini mu ji daɗi da mu da mata mu ji daɗi da junanmu mu yi zaman alheri namiji ya ji daɗi da matarsa mata ta ji daɗi da mijinta kuma ya mana umarni da murƙe su da alheri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi istausu bin nisa'i khaira ku riƙe mata da alheri ina muku umarni da wasiya mai ƙarfi ku riƙe matanku da alheri da kulawa da tausayi da mutunci ba da wulaƙanci da duka da zagi da cin mutuncin iyaye ba yace fa innaha khuliqat min dhila'in domin ita mata an halicce ta ne daga kashin kirji wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu kuma a jikin kashin kirji wa inda bangaren da yafi karkasewa shine samansa in ka tafi ka ce sai ka tankwasa shi sai ya miƙe to ba a halicce shi fa dan ya miƙe ba in ka ce har abada mata ba za ta bata maka rai ba daga an yi maka abu za ka yi kunkuni nan da nan ka yarfa ka yi saki to lalle kuwa babu wanda zai aure ka a cikin mata sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu umarni har yanzu yace ku tuna fa ya ku bayin Allah wa akhadtumuhunna bi amanatillah matan nan fa kun karbe su ne da amanar Allah zama akai akai aure aka kawo shaidu akai siga mun nema cikin mutunci cikin daraja aka ce an ba mu muka karba cikin mutunci cikin daraja to ya kamata ya zama zaman a yi shi cikin mutunci cikin daraja da girmama juna da kuma mutuntawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah da kalmar Allah aka yi amfani aka halatta farjin su an halatta farjin juna ne da kalmar Allah da yardar Allah da sunan Allah da daurin aure bisa shari'ar Allah don haka ka tuna girman Allah kada ka tarwatsa aurenka daga kullash ya ku bayin Allah an yi umarni an yi wasiya ga maza su yi haƙuri da halin mata haka nan mata su yi haƙuri da halin maza don me hirsan ala idamatil alaqati dan kwaɗayin dawwamar da wannan alaƙa wa ibqa'an li hadha al-mithaqi dan a dawwamar da wannan alƙawari da aka wajabta mana cika shi in hali ya kama ba za a iya haƙuri da juna ba ko saboda rashin addini ko saboda rashin kulawa da tsare haƙoƙi ko kuma saboda mummunan hali in an yi duk halin da za a bi da matakan da shari'a ta umarni a bi su in an samu irin wannan mummunan abu ya kama dole sai an rabu to a yi saki cikin tsari na shari'a yadda shari'a ta ce a yi shi saki ba a ƙulla shi an rataya shi da san zuciya yadda mutum kawai daga ransa ya ɓaci zai ce ya yi saki ba a'a ana yin saki ne da sharuɗa da ƙa'idoji ƙa'idojin nan shine ka yi haƙuri ka yi wa'azi ka kau da kai ka manta ka yafe ka yi abuwa ka yi kamar baka gani ba waɗannan matakan farko kenan sai ka daɗe a rayuwarka ta aure kana waɗannan abubuwan in kana son auren ka ya daɗe in abu ya ci cira to sannan zance zai iya fita shine a kira alhakamai ne hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a samu alƙali wakili babba dattijo mai sa baki daga bangaren miji mai sa baki daga bangaren mace sai a zauna sai a tattauna ma'ana a kai wa manya in an yi wannan abu ya ci kira an ci gaba da yi to kuma sai a sake sai a sake bi a sake bi irin wannan ba sau ɗaya za a yi ba in abu ya gagara to shine za a yi saki to shi kuma sakin an sa shi da ka'ida ka'idar mu sani cewa shi saki babu wasa a cikinsa saki babu da gangan saki babu cewa a'a ai na ɗauka kaza ne shi yasa ne kaza in aka furta shi to shi kenan fa ya auku saki ba sharaɗinsa sai an rubuta takarda ba da yawa daga cikin mutane sun ɗauka saki baya yiwuwa sai an rubuta a takarda ba haka bane in mutum ya buɗe bakinsa ya furci ya ce ya saki matarsa in dai ya faɗa da bakinsa to saki ya auku ko labari ya isa ko labari bai isa ba ko an rubuta takarda ko ba a rubuta ba don haka ka kiyaye bakinka me za ka faɗa yaushe za ka faɗa a ina za ka faɗa kuma wane ne ke sauraron abin da za ka faɗi in ka faɗa da baki don ka rubuta ƙarfafa zance wannan ba laifi ba ne amma kar ka ɗauka cewa saki bai yiwu ba sai an rubuta shi amma in an rubuta don samun shaida to ba matsala ba ne manzo ya zo a hadisi salatun jidduhunna jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddu abubuwa uku gasken su gaske ne gangan su kuma gaske ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku ma'ana ba wasa a ciki ba za ka faɗe su ka ce da gangan kake ba da saki da auren tukuna da sakin da kuma kome me da mata ba ka cewa na yi aure an taru da jama'a an ɗaura aure sai ana fitowa sai ka ce kai jama'a auren nan fa duk da wasa nake ba aure aka ba a'a ba ka isa ba aure ya kuyi ba ka buɗe bakinka ka ce ka saki matarka sai kuma an zo ana magana sai ka ce ai da gangan kake dama tsowasan tsokana kuke shi yasa ka faɗa a a shari'a ba ta da wannan ba in ka faɗa saki ya uku haka nan ba ka cewa na mai da matata bayan ka yi saki in ka faɗi wannan to shi ma ta koma ba zancen da gangan ba zancen da wasa ƴaƴan uwa musulmi al'amuran da suke faruwa yanzu a gidajen musulmi na lalacewar aure da abubuwan saki wanda ake yin su bisa jahilci da san zuciya Allah ya yi yawa da su in kullum za a yi mana faɗakarwa da wa'azi da huɗuba a kan wannan to ya isa a ce an ɗauki watanni ana gaya mana waɗannan abubuwa kwama talar da take faruwa yanzu a gidaje ka je kotu ka ji labari Allah ya san irin abin da ke faruwa wasu waɗannan irin hukunce-hukunce da yawa ba mu san su ba mutane suna rayuwa ta aure ba tambaya ba neman ilimi ba zama gun karatu mutum ya buɗe wani ya saki matarsa saki uku ba wai saki uku ma kalma ɗaya ba da akwai tattaunawa sau ɗaya bayan wani lokaci ya ƙara ɗaya bayan wani lokaci ya ƙara suka zama uku wa amma a yanzu suna nan sun koma wani garin suna zaman su wasu ya ɗauka a wannan garin ne kawai abin zai faru a zuba masa ido bai san shari'ar Allah a ko'ina tana aiki ba wasu kuma bisa son zuciya za a ce wai a yana son juna ba za a iya rabu ba rabuwa ba saki kuma ya kai uku ga wanda zai zo ce in kika kaza kin saku mu dauki abin kamar wasa saki ba abun wasa bane mutum ya ɗauki abun wasa ko abun rantsuwarsa sai sa ake cewa aimanu talaki aimanu talaki ita ce ka sanya abu cewa matarka in ba ce kaza ba ta saku ko in ce kaza ta saku duk wannan ba a san sa a rayuwa mata fa ba kare ba ce fa ba bawon Allah aure ba abun wasa bane ka yi shi kawai dan saboda kana da mata da yawa a duniya da zaka aura daga ta bata maka ne kawai ka ce a kore ta ma ai kana da kuɗin auro wata kuɗi ba mutum ba shi ne mutunci ba kuma ba iya shi ake so a zancen aure ba wajibi ka kiyaye shi yasa aka sanya mataki guda uku ne at-talaqu marratani saki sau biyu ake yi in ji Allah in ya kai uku to shikenan magana ta ƙare don haka kada ka bari saki saki kuma saki har ya kai uku a gidanka in ya kai wannan to magana kuma babu wani abu har sai ta auri wani sannan ta dawo gare ka idan akwai ka'idoji da dokoki dai da karantarwa da ladubba suna da yawa da malamai suke magana akan wannan daga cikin barnar da yawan saki ke jawowa shedan yana murna yana farin ciki shedan babu abin da yake burge shi irin aure ya lalace daga cikin su yawan sake-sake yana jawo komawa zuwa gun bokaye sai a koma a koma harkar sihiri a tankwato zuciyarta ta so shi a tankwato zuciyarsa ya so ta sai a koma gun bokaye a koma bauta wa aljanu wannan kima sharri ne da yawan saki ke haifar da shi sannan lalacewar zamantakewa iyali ta tarwatse ko in ce iyali ya tarwatse ka samu wani mutum yana da mutunci ana ganinsa da mutunci mata wajen sama da goma ya aura kowace ta haifa ta ajiye matar da take nan guda ɗaya yanzu a gidan ‘ya'ya goma sha wani abu babu nata a ciki duk tana riƙewa wani kuma garin wannan zai je shiga wani hannu ya faɗa hannun uwar da ba za ta kula da shi ba ya tashi ba tarbiyya ba karatu bai san ƙauna ba bai san wato jin kai irin wanda ake samu a gun iyaye ba shi ma ya tashi babu tausayi babu tarbiyya sai a samu irin wannan al'umma ta yawaita jin maganganu marasa kyau da 'ya'ya za su rika ji daga bakin iyayensu uwa ta rika kalmomi na zagi da cin mutunci ga mijinta mata miji shi ma ya rika yin wannan ga matarsa kuma a ce 'ya'ya suna ji sakamakon irin waɗannan al'amura da ba su da kyau daga cikinsu har yanzu a samu abin da ya shafi rikici tsakanin gidan miji da gidan mata ya zama doguwar gaba har a daɗe shekara da shekaru ba su suka sakan mana ya ba shekara kaza da kaza an daina aurarwa a gidan nan an ɓata alaƙa duk saki yana jawo wannan lalacewar 'ya'ya da rashin tarbiyya da mummunan da shiga shaye-shayen kwaya da sauran abubuwa duk saki yana aiko su ko yana sabbaba su sannan kuma akan samu har yanzu ya zama ɗa ya rika jin haushin babansa ƙiyayya ta tashi tsakanin ɗa da uba saboda ɗan yana ganin an kori mahaifiyarsa daga gida duk wannan abin yana aukuwa ya zama ɗa ya girma yana gaba da babansa me ya jawo gaggawar saki da jefa kalmar saki ba tare da lura ba al'amura da irin wannan suna da yawa wajibi a mu yi haƙuri mu tsaya haka domin lokaci ba zai isa a ce duk komai sai an kwalkwale shi ba illa mu yi addu'a Allah ya tsare mana aurace aurace mu Allah ya tsare mana mutuncin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك كدومر da zaman aure tsakanin dukkan gidajen musulmi ya Allah ka zaunar da duk wanda ya aure ka bashi zaman lafiya tsakaninsa da matarsa Allah ka tabbatar da alheri a tsakaninsu duk gidan da ake zama ba daɗi Allah ka canza musu daga rashin daɗi ya koma daɗi duk gidan da ake zama da kunci Allah ka ba su yalwa duk gidan da ake zama ba a jin daɗin zaman Allah ka sa zaman ya zama mai daɗi ya Allah ka sa al'umma su ilmanta Allah ka ba mu ilimi ka ba mu haƙuri ka ba mu juriya da zama da matan mu cikin haƙuri Allah ka bai wa matan su ma da'a da rashin tsaurin ido da rashin tsaurin baki ga mazan su da rashin kunya Allah ka cire musu Allah ka ba su haƙuri da zaman lafiya da mazajen su cikin da'a da kuma kyautata zamantakewa da biyayya daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana albarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka taimaki shugabannin mu akan ayyukan alheri da aikin da'a da kuma dukkan abin da zai gyara rayuwar jama'a wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad